العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا أكو جوة جماد الأولى هجرا من ظن الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جبوت أيضا في جبوت أربعين دبيو wanda shi ne ya daidai da sha takwas da watan sha biyu miladiya dubu biyu da ashirin daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa kamar yadda sai muka yi magana yau insha Allah ta'ala za mu karanta wannan littafi a daidai wannan lokaci wato shine ma za ba dal mauti asalin ma'anan me zai faru kuma abin yayi daidai tunda Allah ya sa mun karanta wasiyatu shar'iyya wasiyoyin da mutum yake yi lokacin kafin mutuwa ta zo to yanzu bayan ya mutu kuma ma za ba dal mauti menene abin da mutum zai yi kuma bayan mutuwa ko me zai faru bayan mutuwa Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya samu tsira bayan mutuwan nan wanda ya littafin shine Hussein bin Auda al-Awaisha wannan shine wanda yayi wannan littafi mai albarka muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya samu fahimci abin da ke ciki ko mu amfana da shi mu aiki da shi dan sarkin sunayensa ga mukaddimar littafin bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala muna jinjina masa kuma muna neman taimakonsa mun sha magana kan cewa neman taimakon Allah tabaraka wa ta'ala shine kana neman taimakon Allah ya baka iko akan yi masa da'a sannan kuma kana neman taimakon shi ya kare ka daga saba masa sannan kuma kana neman taimakonsa in an samu jarabawa to Allah ya ba mutum daurewa dauriyan wannan jarabawa jiya muka karanta aka ce in ba dan musibu da fitintunu da ke samun mu ba a duniya to da sai mu je gaban Allah kuma ba mu da komi komi ya kare kenan saboda ayyukan mu ba su isa mu samu abin da zai samu tsira ba dan haka in ba jarabawa to za a je gaban Allah mutum komi na shi ya kare amma ta tafli to jarabawa nan da ake samu kala kala ba sai mun hado ta wata ma ba a gane ta ma tana cikin ka tana cikin ka ba kamar san da ita ba wajen sunan su jarabawa ko a tuntube ka a taba ka ta hanyar a taba jikinka a turo ma da wata musiba ko akan ƴaƴanka ko akan dukiyarka duk wannan jarabawa tana iya ta taho ta nan wurin to waɗannan su ne neman taimako da ake yi wala tafsiruhu sannan kuma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana idan aka samu gafara komai ya kare duk matsala in muka istighfari muka samu aka karbe mu to shikenan wa na'udhu billahi min shururi anfusina sannan muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu daga sharrin kawunan wa sayyi'ati a'malina da kuma miyagun ayyukan mu da muka yi kasu jawo mana matsala mai yahdihillahu fala mudilla la duk wanda Allah ya shiryar da shi to babu mai batar da shi wa mai yudlil fala hadiya la wanda kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya batar to babu mai shiryar da shi wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu na shaida babu an bautawa da gaskiya sai Allah Allah shi kadai ne ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma na shaida kan mun shaida lalle annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne ya ayyuhalladhina amanu ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah wato ittaqullaha haqqa tuqatihi ku yi imani da Allah mafi cancanta ku ji tsoron Allah nake so in ce ku ji tsoron Allah mafi cancantan tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku yarda mutuwa ta same ku face kuna masu miƙa wuya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala dan mutum ya samu haka ya gama samun alkhairi mutuwa ta zo mutum Allah ya taimake shi ya mutu bai warware wannan kalma ta kalmar shahada ba za mu gani nan gaba irin masifar da mutum yake fama da ita a lokacin da zai mutu da shekan shekan zai iya yadda zai yi sai ya ga mutum ya warware kalmar nan domin ya san kalmar nan ita ce makulli na zuwa lahira shine makulli na shiga aljanna da zaharan mutum ya tafi ba makullin nan magana ta lalace kwata ba yadda za a yi shi ba yadda za a yi mutum ya tafi lahira ya yadda makullin nan na zuwa can sannan kuma ya samu shiga can abadan har abada ba za a samu fita ba Allah ka tsare mu shi yasa wannan makulli mu yanda za mu yi mu gane shi kuma kada mu yadda mu karya haƙorin makullin nan ko guda ɗaya makulli yana da haƙora idan ka yadda ka balla haƙori ɗaya ka yi sanadin da ko kana rike da makullin ba zai buɗe ba haka ne ko to shi ne kalmar shahada ita ce makullin nan da aka tambayi wani aka ce ma huwa miftahul janna menene makullin aljanna yace miftahul janna huwa la ilaha illallah shi ne makullin aljanna in mutum ya yadda shi ko ya asara shi to an yi asara ta har abada Allah mu ce roƙo ya tsare mu ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas ya ku mutane gaba daya ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku tabaraka wa ta'ala alladhi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halitta ku asali daga rai guda daya wa khalaqa minha zawjaha sannan kuma ya halitta mu wannan ran abokiyar zaman wa batta minkum rijalan katiran wa nisaa daga nan ne kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya dinga yin halitta aka watsa maza da mata duka gaba daya asalin mu kenan wattaqullaha shi yasa ake cewa annasu min jihati timsali akfa'u أبوهم آدم والأم حواء فإن يكن في أصل ما شيء يتفاخرون به فالتين والماء سولي متاني أخلنسو إن أنا سو أفتن كمتاني الناس من جهة التمثال أكفاء mutane in za a kwatanta su a asali a kalle su a ce mutane to duk daidai suke in dai kwatanta a nan saboda haka abuhum adam wal ummu hawwa'u babansu shine annabi adam mamansu kuma hawwa'u in har akwai wani abu da za su alfahari da shi a asali to fatin wal ma'u laka da ruwa su ne asalin laka da ruwa don haka mutum kada ya riga kallon halittar shi ko ya kalli wani abu na shi ko mutum ya kalli wani matsayi ko ya kalli ina ya fito ko ina ba ruwan Allah da wannan inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila ma fi qulubikum Allah baya kallon yanayin jiki ya kalli cewa mutum fari ne ko shi wane ne ko balarabe ko wane ne san ne ma shi ta ko mutum wane ne ba ruwan Allah da wannan Allah ba wannan yake kallo ba ba yana kallon jiki bane ba yana kallon sura bane mai kyau mutum mai kaza ko mai kaza ba ruwan Allah da wannan wa inna ma yanzuru ila ma fi qulubikum Allah yana kallon abin da ke cikin zukata ne kawai in zukata na da imani wannan zuciya ita ce shi yasa in an je lahira tashin farko za a ce al-yawma ad'ul ansaba wa arfa'u nasari al-yawma ad'ul ansaba wa arfa'u nasari yau ne za a yadda duk wata dangantaka da mutum yake da ita to a ajiye ta kawai sai dai dangantakan mutum tsakanin shi da Allah to shi ko Allah bai da dangantaka da wani ta nasaba sai dai dangantaka ta bayi kawai wanda suka yi imani sai aiki na kwarai shine alakan mutum kawai da kusa da Allah in ko ba haka ba mutum zai zama cikin bu'ada wanda za a yi nesa da su nesa nesa ba ba kusa kusa ba Allah ka tsare mu to da ka wattaqullah ku kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala alladhi tata'aluna bihi wanda da shi ne kuke yin magiya idan kuna so a yi maku ko ba ku so a yi maku ku ce dan Allah a yi maku ko dan Allah kada a yi mana da sunan shi ake kira kuma wanda ya san darajar shi da ka kira shi ka ce dan Allah kada ka yi ko dan Allah yi da abun nan yana nan karkashin ikon shi to zai yi saboda ya san girman wanda ka kira to da shi ake magiya wal arham sannan kuma ku kiyaye yanke zumunta inna Allah kana alaikum raqiba Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance mai dako ne akan kuma tsaron ku ne yana sane da abin da kuke aikatawa يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا قوة لكي إيماني كجسر الله تبارك وتعالى كفتم جنا ودتك تديدي يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم إذا كنت حتى Allah tabaraka wa ta'ala zai gyara muku ayyukanku ayyukanku za su kyau wa yaghfir lakum dhunubakum kuma sannan ya gafarta muku dhunubanku kun ga gafarar dhunubai a ce wani mabudi ne na na samun wani abu ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما wanda duk yayi ma Allah biyayya kuma yayi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam biyayya faqad faza fawzan azima wannan ya samu rabo kuma rabo mai girma muna roƙon Allah ya samu daga cikin wanda za su samu wannan babban rabo amma ba'du malam yace bayan haka fa inna asdaqal hadisi kitabullah mafi gaskiyar labari shine littafin Allah duk abin da za a gaya mana shine babba kuma shine in mutum ya rike shi baya nadama wanda ya samu littafin Allah yana gane abin da ke ciki ya gama samun alkhairi wanda ya rasa littafin Allah komai ya samu bai samu komai ba wa khairul huda wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam mafi alkhairin shiriya shiriyan manzon Allah abinda manzon Allah ya zo da shi shine mafi alkhairi wa sharril umur wa sharril umuri muhdathatuha mafi sharrin wato al'amura sune kirkirarru wanda aka kirkiro wa kullu muhdathatin bid'ah kuma kowace bid'a da aka kirkiro aka kirkira abun kirkira duk wani abu da aka kirkiro bid'a ne wa kullu bid'atin dalala kowace bid'a ko bata ne wa kullu dalalatin fil nar kuma kowace bata tana wuta duk wani bata to wuta ne Allah ta kare mu daga shiga wuta azan Allah wa ajarana minan nar malan yace fa laqad ra'aytu ay wa min sinin kathira yace na lura na ga abubuwa wa min sinin kasewa yace da shekaru da yawa yace ta tunani yace yace darura ikhraj kitabin yace akwai bukata ta a fitar da wani littafi shi malami yake cewa ya gani tun shekaru da yawa yake tunani yaga ya kamata a fitar da wani littafi wannan littafi wanda ya tahaddathu amma ba'da al-mauti wanda zai zo ya magana akan abin da zai faru bayan an mutu bayan an mutu me zai faru fil barzakhi ba'da al-maut fil barzakhi kenan abin da zai faru bayan an mutu da an shiga barzakh me zai faru lokacin da aka bar wannan gidan na duniya da an shiga kabari an shiga gidan barzakh hayatun barzakhiyya to me zai faru wal ba'th sannan bayan an fito kuma an tada mutane gaskiya bacci za ta wurin nan fallo falla da bacci za ta taso daga nan taso daga nan inda ka jini nan nan kai kadai ma nan za ka samu shi ɗaya mamaki ka ta bacci Allah ka bara saboda ka kada a kusa da lajawar kai ka kallon littafi kai ka kai ka zabo wuri kai ba ka da littafi to bayan za a yi kawai aka da larurar ta kai ta kallo amma ba ka babacci za ka kama fara in na kalle ko sai aka da yada ya ce ba ku bai ci gaba da aiki ala zani ko daga wurin bane ku gaishe da ku duka to zai ku ci gaba da kallon to to shi malamin ya ce ya riga ya gano bukatar da ake da ita akan haima mutane game magana game da barza sannan a yi masu magana game da in an fito shi ne alba'asu in an hura wa mutane rai sun tashi ni zai faru saboda haka za a ga abubuwa wa ahwali yawmin qiyama da firgicin kuma da za a fuskanta in an fito masifu da bala'in da za a gani in an fito daga kabari ya kamata a sanar da mutane su dan mutum ya san shirin da zai ma wannan masifa kun san dai mun maimaita nan miraran wata kirara daga cikin firgicin nan aka ce mutumin da za a kaddara mahaife shi ta haife shi tun daga ran da ta haiho shi ya kafa goshin shi kasa bai taba ɗagawa ba sai da ya yi shekaru ɗari biyar misali a duniya yana kai wannan sujada ya yi rugurugu ya tsofa ya jijjige shekara ɗari biyar koshin shi na ƙasa wallahi da aka fito ranar tashi alkiyama ya ga firgicin da zai faru sai ya fashe da kuka ya tsammanin ba zai tsira ba shekara ɗari biyar ka kaddara mutum fatin da maman shi ta haifo shi ya kafa goshi ƙasa bai taɓa ɗagawa ba amma in ya ga firgicin ranar tashin aljama zai rufe ya fashe da kuka ya ce ba zai tsira ba to ai ma abin da zai nuna mana haka waɗanda kwata-kwata haka aka yi su ma mala'iku ba suna ta sujada kullum sujada suke kullum aiki suke ranar tashin aljama ba idan suka ga abin da zai faru sai sun rikice su ma ta ce Allah ba mu ma ambace ka yadda ya tantance ambace ka ba saboda haka yau ina za mu shi kanmu su fadi su ma su sujada ta ta yau dai in dai tsira za a yi saboda an yi wani aiki mu ba za mu tsira ba mala'iku fa kenan wanda ba su taba sabo ba saboda haka gaban aikin da ke gaban mu babba ne gaskiyar magana wannan karatun shi magabata suka gane ta yadda abinci ma suna cin shi ne a matsayin su rayu bacci suna yin shi a matsayin dabi'a cewa labudda kawai su da amma wasu kusan sai da suka ma daina baccin saboda za ka ga mutum a ce ma ya yi shekara biyu shur bai kwanta ba cikin shi bai taɓa kasa ba imamu muslim haka wata aka ce imamu muslim da ya fahimci abin da ke ciki sai da aka yi shekara biyu cikin shi bai taɓa kasa ba bai kwanta ba ya ga imamu nawawi ma ko imamu nawawi imamu muslim ga imamu nawawi a tambaye su ya aka yi ya aka yi ya aka kake bacci ya ce ai kawai sai dai idan dabi'a kawai mutum ya dingina goshin shi a cikin abin nan imamun nawawi ko sauna ka kalli waɗannan abubuwan sai ka tsaka shuru har wani ya ce ma shi kwanan nan muka yi magana aus bin shaddad aka ce aus bin shaddad ya daina bacci aka ce ya ce aka ce da ya shiga cikin bargon shi ya kwanta ya lullube in ya tuna da wuta sai ya fito shi an naran naran nara wuta wuta wuta ya kasa bacci ya tashi ya kama sallah sai gari ya waye kuma haka yake sai kullum in ya shiga cikin matsuwa sai ya ce an naran nara ya ga wuta ya ce wuta wuta kai ka ce gobara ta kama gidan kuma wallahi wacce ce yake tuna sai fito kawai daga cikin barban nan ya kama sallah sai da safe to yawanci rashin sanin wannan abun da ke gaban mu yana ɗaya daga cikin abin da ya sa mutane suke shagala ba ma wai matasa ba babba babban wanda ya zubar da wai wanda ya ci dogon tafiya ni dai na san a tunani na jin mutumin da ya kai shekara sittin ko kai saba'in to kawai malam kullum yana nan yana sauraron kira da amsa in dai yana da hankali wallahi yana sauraron kira ne ya amsa ko da rashin lafiya ko babu rashin lafiya tunda abun nan ɗiba ake yi awwal yau mutum ya fito duniya daga nan ba aka fara gufura kuma kullum in dai ka kwana daya ka wayi gari ka tashi to ka an gufura kullum ana gufura kullum ana gufura da haka kullum rana ta yi muna muna fuskantar tafiya ne kullum rana ta yi ƙara matsa muke wurin da an yi kwana ɗaya mun ƙara matsa da an yi kwana ɗaya muna ta matsa kullum kamar a ce ana bin layi ne kana tafiya ana gaban ka kana a matsa ka matsa a matsa ka matsa haka fa muke haka rayuwar take tun daga ran da aka yi mutum alaman tashin kiyama ta hau kai shi daga ran da aka yi ko mutum da yayi yi kuka daga ran nan an fara gutsura kuma ba ran da mutum zai tsaye da ya ce to bari ya tsaye da shekara ɗaya a daina gutsura sannan sai bayan nan a ci gaba a yi hutu kullum gutsura ake muna matsa wurin to kaga ko yanzu idan kai tafiya da za ka zo ka auna yanzu a ce an yi layi daga nan zuwa gari malam sani amma ana matsa sai ka ce bari ka je wani wuri ka dawo idan ka dawo ba za ka tadda wanda ka bari nan baya koma tsakiya ba an gane abin da tunda ana ta matsa ne a in ka tafi ka je wani wuri ka dawo za ka zo ka tarar da wanda ka bari a bayan nan yanzu ya matsa ya kai tsakiya a shekara yana ta tafi ana ta tafiya kenan to haka ba ake tafiya haka muke akan wannan layin muke kafa bo ma muna kan layi ne kawai kullum in rana sai an gutsura kullum rana in sai mun matsa kullum rana na yi muna matsa to balle shekara ta yi shi ta wance ya ce ya bina adam alaika an ta'allama wa ta'taqid anna kullama marra alaika sa'a aw yawmun aw usbu'un aw shahrun aw sana fa alaika an ta'allama wa ta'taqid anna lubnata min lubnati hayatika qad marrat ya dan adam ka sani kuma ka gamsu ka yarda a cikin zuciyarka duk lokacin da awa ɗaya ta wuce ko aka yi kwana ɗaya ko aka yi awa sati ɗaya ko aka yi wata ɗaya ko aka yi shekara ɗaya abinda ake so ka gane shine wani ginshiki daga cikin ginshikin rayuwarka ya wuce ba zai dawo ba a abada an balle wani ginshikin rayuwarka ya tafi to za mu ga waɗannan ahwal firgicin nan da yawa sai ya sa ya sa nufsa nufsa nufsa nufsa da sauran abubuwa ya ce kai za a dai ga abin da zai faru hatta ya da kula ahalul jannati janna har a kai wurin da yan aljanna za su shiga aljanna Allah ka sa muna cikin yan aljanna wa ahalul narin na yan wuta kuma su shiga wuta Allah ka kare mu daga shiga wuta daga nan an gama magana ta kare daga nan in an kai inda yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta shikenan rayuwa ta kare haka za a zauna a abada ba radda za a dawo an gama an koma gida na asali kwarai ko tun da haka ne ya kamata mu zama cikin takardar san wa qad sharaha Allah ta'ala sadri li hada yace kuma Allah da ikon sa ya buɗa ban kirjina akan wannan tunani da nayi mahabbafi yace duk da raunin da nake da shi وازدحام وقتي بالأعمال ليد لوكتي نايتك إنا دا أيوكا دا يوى العمل العلمية نبنغنا علمي كل ينا دا كدمان دي كده علمي ينا كراتوشي ما وكنت بضم أجدالي القبر عذابه ونعيمه إلى هذا المبعث مبعث سيحنا دا ما ينا دا ونجدالي وان دي ما يسمنا القبر قبري عذابا قبري ni'imarsa da ya ga haka sai ya haɗa da wannan littafin ya ce bari ya ɗauke su ya gwama wuri biyu ila hadal mabahas ko kuma lokacin yana yin wancan rubutun yana yin wannan ya rubuta su a lokaci ɗaya wa aqadtu min tahqiqatil munzir kuma na fa'idantu sosai game da binciken da Imam al-Munzir yayi wa Sheikh al-Albani rahimahumullahu ta'ala da kuma babban malamin mu na Albani wa kana zuhuru kitabi sahih at-targhib wa at-tarhib yace kuma babban abin nan littafin nasa da ya samu inda ya amfani da shi shine wannan sahih na targhib wa at-tarhib hafizan kabiran lil qiyam bi hada al-amal ya zama shine babban abin da ya sa ya tsayi da ya zaburar da shi wajen yin wannan aikin ma saboda ya ga wancan littafin at-targhib wa at-tarhib sai ya ƙara jawo hankalin shi akan yi wannan babban aiki ya fito ko to wannan shi ne wakan afattu min kitabil munzir rahimahullahu ta'ala na fa'idan su sosai daga littafin imam al-munzir min anawin wa abwabin kathira na yanda neman littafin sunan bali sunan anawin irin abun nan topic din da za a ce ga sunan shi sannan bayan haka nan kuma wa abwab da babu babi babi na littafin وأفدت كثيرا وأفدت كذلك من أوراق كثيرة sannan kuma na fa'idantu daga wasu takardu da yawa kuntu qad a'adadtuha fi sifatin nari wal janna wanda ya tanaji waɗannan takardun ne wajen da zai magana akan sifan wuta da sifan aljanna wa kana zalika منذ ay منذ rubu qarni wannan yayi shi ta rubo karni wajen shekara ashirin da biyar kenan ko suka wuce ke wannan saboda aka ya yi rubutu ya ajiye ya yi rubutu ya ajiye a wannan munasaban kawai sai sauko ya sa a cikin wannan littafin don mu fa'idantu a ya fito ko وقسمت الكتاب إلى أربعة فصول yace na kasa littafin nan zuwa fasali fasali har guda hudu fasali hudu za mu yi magana a cikin littafin insha Allah fasali ɗaya ɗaya bayan ɗaya har guda hudu alfaslul awwal alqabru azabuhu wa na'imuhu kaga dama yake yana rubutun sai ya hada ko zai magana akan kabari azaban kabari ni'iman kabari duk zai magana akan wannan kuma wajibi ne wannan imani da sai yana daga cikin aqida na usul ahlus sunna wal jamaa mutum ya yadda akwai shiga kabari akwai kwanciyar kabari akwai azabar kabari akwai ni'iman kabari ba kamar yadda wasu ke gani ba in an yi magana sai mutum ya ce to in ka kalla psychologically ya za a yi ba a yi hisabi ba kuma a ce a yi azaba kabari ai ya kamata after judgment ne sai an yi judgment din ka an ce kai ba daidai ba ko kai sana bare ma punishment to wannan a tunanin su ne ai wa alƙalin da ake kai mai shari'a a nan duniya shi bai san laifi ba bai san abin da aka yi ba shi ko wancan da zai hukunci kafin ai aikin ya sani kafin a koma wurin shi ya san inda mutum zai koma shi yasa da ba mu sanin ba muke addu'a abin amirul mu'minina umar bin al-khattab ya koya mana yace mu mai addu'a mu ce ya Allah idan muna daga cikin wanda ka san su ka rubuta su yan aljanna ne to Allah ka tabbatar da mu idan kuma muna daga cikin waɗanda ka rubuta su a matsayin yan wuta sai ka san haka to Allah ka goge sunan mu ka dawo da mu cikin yan aljanna domin kana da ikon yin haka ba da zai tambaye ka cewa me yasa to kaga saboda gaibi ne saboda ya san gaibi ya san komai ta fito ko shi ne fasli na farko alfaslu tsani alba'atu wa hawali yawmin qiyama za a yi magana kan tashin qiyama ba a tashi daga kabari wa hawali yawmin qiyama sannan da firgicin kuma ranar tashin alkiyama yadda za a yi firgici tsoro wannan shi ne za mu gani a ƙarƙashin wannan din za mu ga waɗannan abubuwan wai tazammanu ma ya'ti shi waɗannan da aka ɗauko na ƙarƙashin wannan ɗin za mu ga abin nan kamar abubuwa guda biyar a cikin nan kun san ya ce fasili hudu ne ko to ya ɗauki na ɗaya shine azaban kabari abin nan kabari da azaban su da ni'imarsa an gama wannan za a bayanin wannan fasili na biyu shine maganan tashi da firgicin ranar kiyama to shi wannan tashin da firgicin to shi ya tattaro kuma abu biyar da za a yi magana a ƙarƙashin shi ya fito annafku fi suri wa qiyamis sa'a za a yi magana akan busa kafar shi kafan da za a busa da kuma tashin gaba daya da za a dunguma a tafi wancan filin na arasat yawmin qiyama inda kowa zai kama hanya sai an ji duk da mun yi magana wasu za su tashi su sai dai su ga su ma a wurin tunda suna fitowa daga kabari za a ce musu ga abin hawan kunan kuma in sun hau abun nan yana kallo ne iya kallon sai sai sai gudu ya ruga da su kawai kai su wurin musu abun nan ba shine magana da muka yi kwanaki na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana game da masu kiran sallah aka magana Bilal ko cewa ga Bilal ga ka abin da zai taho ga dai sauran bayan Allah akan abin da za su taho annabawa za su taho akan dabbobi iri kaza bilal zai taho akan kaza annabi sallallahu alaihi wasallam zai taho kuma shi kan muraba haka dai bayani ya fito ko saura ta zai wannan na biyu alhasr shine taron in an tashi an tashi gaba daya kan wurin matattaran yanda za a tsayi a wurin yanda za a kewaye mutane yanda mala'iku za su sauko daga sama su kewaye mutane a wurin wa ghayruhu da wani abin da yake da alaka da wurin abu na uku zikru al-hisabi wal qisas wa ghayri dalika za a ambaci hisabi sannan da qisas har dabbobi mai kaho ta tumburi mara kaho ya za ya harama balle yan adam wanda yake shi wasu mutum yana duniyan nan zai cuci mutane yayi abin da ya ga dama kai ka ce bai san akwai ranar da za a tsaya gaban wanda shi kuma mai adalci bane babu wanda zai inna allaha la yumli lil zalim hatta idza akhadahu lam yuflithu Allah yakan yi ma azalimi jinkiri har zuwa lokacin da ya damci mutum to kuma bai sai sulle ba dan haka in ana ganin mai zalunci yana zalunci kai ka rika ganin kaman ya more haka za a rika tafiya kan wannan zalunci kai kanka kayi ma Allah mummunan zato balle kuma shi zalunci bai taɓa dorewa ba duk yadda kake ganin zalunci zalunci bai dorewa abadan in kawo mutum ya tunanin zalunci zai dore to yayi ma Allah mummunan zato abadan zalunci bai doriya gaskiya ita ce take doriya zalunci bai doriya komai tsawon sa zalunci bai taba doriya ba ka ba zalunci lokaci kuma ka gani ko baka ga karshen shi ba waɗanda suka rayu bayan ka za su ga ma ya wuce ba ya doriya zalunci to da haka za a yi magana akan wannan sannan sai a shafa'a ceto wa gairuha da wani ceton abinda zai faru a wurin da za a je annabi sallallahu alaihi wasallam zai ta zuwa neman ceto ya tsaya can ya nema ya yi ya yi saboda tausayin al'ummar nan cewa yana so kowa ya kubuta ku duba anas bin malik wata rana ya tambaya wani mutum ya zo yana magana yake cewa ya rasulullahi mutum ne yana cikin daji yan awakin shi sun tare shi amma kuma yana kan abokin abun nan dinsa yana kan mutum amma daji yake cikin daji ɗan awakin su sun tare shi sai ya ce mutum ko yana tare da wanda yake so suka ce ya ka ce ai wannan kana tare da wanda kake sannan ana zai ce cikin baran da ya musulunta ba babu hadisin da ya mai daɗi kamar wannan to da ya san yana son manzon Allah kuma an ce wanda kake so kuna tare sai bai goye ba zai ce ya Allah ka sani ina son manzonka ina son abubakar ina son Umar ya Allah ba dan na kai su aiki ba amma ina roƙo Allah ka hada ni da su saboda san da nake musu ya tambayi manzon Allah ya ce ya Rasulullah ranar tashin alkiyama za ka taimake ni ya ce tabbas zan taimake ka zan taimake ka ya ce a ina zan neme ka ranar kiyama inda zan ganka ya ce ka neme ni a wuri uku ba za ka rasa ni a nan ba ya ce ko dai ka samu inda ake ba mutane littafi wajen hijabi ko ka samu a tafkina ko ka same ni a wurin sirai inda ake yin ke kokarin ga kowa al'umma ta tsallaka ko inda nake kokarin ga al'umma ta sun sha tafkin nan dan duk wanda ya sha ruwan nan har abada ba zai ƙara jin kishirwa ba za mu gan shi a cikin littafin ko kuma inda ake ba da littafin in samu in ga al'umma ta sun kubuta sun samu littafin ta hannun dama to wannan wurin uku ka neme ni in baka ganni can baka ganni ba za ka rasa ni wuri ukun nan ne za ka sadda ne nan duk inda ka sadda ne kuma zan taimake ka sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ai wani albishin ne shi ya zamu ya fito to sai ne sai alhaud shine wannan ma wal mizan was sirat to wuri ukun da za a samu kenan haud wajen tafkinsa wal mizan wajen awo was sirat ko wajen sirati nan ne dama inda yake a nemai da nan za a gani kuma ba mun samu sirri ba amma matsalan shi ne yanzu misali ko a nan duniya aka kwatanta ma aka ce shugaban ƙasa ya shiga wani wuri duk wanda ya shiga wurin ya tadda shi zai mai wani abu kana ganin in baka da katin shiga ko baka da wani san abin nan din shiga za su baka ka shiga wurin ma na malawaje sai ka ma yi abin da zai sa haka zo kusa da annabin ai balle haka kai ita za ka iya ganin shi ma a wurin da za in ba a yi abin da zai sa a zo kusa da annabin ba mala'iku ma ba za su ban mutum ba ma ku haɗu da shi ma ba zai yi ba kada mutum za su ku turanta abin malam sani ku turanta shi dai wani mutum zai ga kamar yanzu an je wurin kawai zai ta kokari ya yi iya yadda zai nemo manzon Allah ko wala ba zai yi ba ba zai yi ba in ka ga an bakka ka kai kusa da wurin to malam matsayi ne mutum ya samu in mutum bai samu wannan matsayin ba tashin farko dama za a kore ai mun karanta hadisin waɗanda za su tafi wajen tafkin su gan shi wajen tafkin su rugo yawwa ga ya can bari su je su sha ruwan nan sai ga mala'iku sun tsaya sun taka musu burki sun tsare su sun kora su kamar yadda ka san ana koran bakin tumaki rijiji suna kai maka bugu suna suna kai maka bugu suna yace kubastu kubastu al'umma ta ce ga Allah alama alwala an gani yace ina ai baka san abin da suka yi bane bayan ka ghayyaru wa badal sun canza ne sun musanya abin da ka koya musu ba shi suka yi ba yana jin haka ko sai sai so kan so kan so kan nesa ai nesa da su ai nesa da su kada su zo kusa da juna da sun canza mala'iku za su ga masa abin da ba haka ba sai ce to nesa da ni kada ku zo wurina ka gani wannan a bid'a kenan a bangaren zalunci yana nan ciki za mu gani yace kada wani ya kuskura ya zo ranar tashin alkiyama ya zalunci wani ya cuci wani akuya ko rakumi ko saniya ko yaji ko wani abu ya zo wannan abun yana mai kuka ya zo da shi a wuya sannan ya gani ya ce ya sani ba ni ba mutum ba zan ma komi ba kan ma ka rubuta da ni kaga wajen zalunci kenan to haka abin da za mu gani duka a cikin littafin yana na ci saboda haka abin da zai faru babban ne alfaslu salis sifatun na za a yi magana akan sifar wuta kaga shi ma ba ya ce wani littafi ne ke haɗawa nan dunkulallen littafin abin shi ne zai tattara mana wannan takardun da ya rubuta na sifar wuta da sifar aljanna duk ya tattara mana a littafin yanzu Allah ya saka masa alkhairi الفصل الرابع صفة الجنة زمو مغانا أكل صفة الجنة إتا الجنة يعتقد رشن سنين متن شيسا باما تكاتصد لإتا رشن سنين الجنة شيسا باما داجي وكل إمن إتا ما لن يجد أسأل الله تعالى إن ربما الله تبارك وتعالى أن يجعل عملي هذا يسني وانا أيتنا وخالصا لوجهه الكريم ya zama tsantsan neman yarda Allah ne tabaraka wa ta'ala wa an yudkhilani aljanna muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala in ji malam yace Allah ya sa ina daga cikin yan aljanna shi malam ya ce wa ahya khira da malaman mu da suka karantar da mu kun ga malamai wanda suka abin nan haka magabata suke duk wanda ya karantar da su su ai masa alkhairi da ba su san abin da za su biya shi da shi wata dai su roƙa mai shi ma Allah ya sa shi aljanna ba irin wannan zamanin ba wa walidina da iyayenmu wanda su ne kuma dalilin zuwa duniya muna roƙon Allah ya samu cikin aljanna tare da su wa azwajina da abokan auren maza ne da mata wa abna'ina da ƴaƴayenmu wa ahibba'ina da waɗanda ke kaunan mu saboda Allah waɗanda ke son mu saboda Allah imana Allah ya hada mu ma annabiyina wa siddiqina wa shuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa in aka samu aka samu wannan an samu babban daraja Allah ya hada mutane da annabawa da siddiqai da shahidai da nagartattun bayansa na kirki wa hasuna ulaika rafiqa wadannan ko sun yi kyawu a ce su ne tawagar da mutum zai tashi cikin su Allah ka sa muna cikin su ba dan halin mu ba wa kataba ai wannan wanda ya rubuta shi shine Hussein bin Auda al-Awashi ko Awaisha al-Awaisha sunan shi umman yake ya rubuta shi ashirin da tara ga wata wato na sha'ban hijira da dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da hudu alfaslul awwal shine alkabaru azabuhu wa na'imu kabari azabar kabari niman kabari alfaslul awwal shine alkabaru azabuhu wa na'imu ma ya kunu ƙubaila ƙabdin ruhi zai fara ne daga abin da zai faru gab da za a ɗaukan ma mutum rai Allah ka tsare mu da wannan wannan shi ne masifa ta farko da mutum zai gani wadda a rayuwarsa tun da bai taɓa ganin ta ba ranar da za a karɓi ran mutum zai ga masifar da tun da yake bai taɓa ganin irin ta ba shine taraddudillah subhanahu wa ta'ala shine qabda قبض الآية في قبض نفس المؤمن tashi a ma ya kunu kubaila kabar ruhu ko abin da zai faru kafin a karɓar mu mutum rai saboda abin babba ne aka ce Allah da kai sai ya ji kamar ya ɗauki ran ko ya mutum saboda ɗaukar rai Allah musiba ce ba ya karama ba taradulillahi subhanahu wa ta'ala fi qabdi nafsil mu'min yadda Allah yake kai komo kaman yayi kaman ba zai yi ba wajen karɓar mu'min an abi hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam inna Allah ta'ala qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda yayi gaba da masoyina yayi kiyayya da wanda ni nake so fakat azantuhu bil harb to ina masa sanarwa nayi masa shela yi shirin yaki ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawa na bai aikata wani aiki ba wanda ya fi soyuwa gare ni kamar abin da na fardanta masa idan kai abin da aka fardanta ma na salloli ko na sauran ibadodi Allah yana son wannan aiki ya sa ka kuma kayi kuma yanda yake so in sallah ce da sharuɗanta da rukunnanta da wajibabbunta duk ka san su kuma ka gabatar da su gurgudan ikonka وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه باوا ناكو بيواتا basu gushe ba suna kusanta ta da nafilfili suna neman kusanta zuwa ga Allah da yawan yin nafilfili yace har sai na so shi idan kana yawan nafilfili to Allah zai so ka in kina yawan nafilfili Allah zai so ki fa idza ahabbtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi idan na so shi sai in zama jin shi wanda yake ji da shi nan falul usaimin rahimahullah ta'ala ya fassara mana ba yanda yan wahadatu wujudi suke cewa bane sai ya narke hannun sai koma irin hannun ya narke Allah ya narke ba haka ake nufi ba abinda ake nufi zai ma tsare ma kunnen ka ba za ka ji komai ba sai abin da yake so abin da bai so zai hana ka jin shi ma kaɗa kaɗa ne wace wace ne duk zai sa ka daina son su ma domin mun sha maganar nan kiɗi da waƙa za mu gaita a littafin musiba ce babba abdullahi bin mas'ud cewa yayi jin kiɗi da waƙa yana tsiro da munafuci a cikin zuciya kamar yadda ka san ruwa yana sa ƙasa ta tsiro idan aka yi ta ruwan sama aka yi ta ruwan sama sai ƙasa ta tsiro da ciyawa to haka mutumin da ke sauraron kiɗi da waƙa yau da kullum yau da kullum haka munafuci zai tsiro a zuciyarsa in dai mutum zai ta jinki da waka ko da yaushe to ko tabbas sai mun sai zama munafiki sai munafiki ya tsoro a zuciyarsa yana tsorowa a zuciya kamar yadda ka san in ana zuba ma ƙasa ruwa take fito da ciyawa haka zai haifar da wannan shi yasa aka ce in kana sauraron shi shi kaɗe-kaɗe da wake-wake ƙur'anin shaidan ne shi ko alqur'ani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi qur'anin mai rahama ne to ba su zuwa wuya idan ɗaya zo sai ya kori da idan ka zaɓi na shaitan to sai ya kori na na mai rahama idan ko ka zaɓi mai rahama na mai rahama to ana nan za ka zuwa ka san na shaitan ya fito ko bai sau sau da aka sai a tsare masa shi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yabsuru bihi da ido wanda mutum ke gani da shi wa yadahu alladhi yaqtishu biha da hannunsa duk wancan fasara aka ba su ido ba za ka kallo komai ba sai abin da Allah yake so hannunka ba zai je taba komai ba sai wanda Allah yake so kafar ka ba za ta tafi ko ina ba sai inda Allah yake so ya tsare ma ita sai ya ce wala in sa'alani la ufiyannahu mu wallahi in ba wannan nawa ya roke ni to zan ba shi wala in sa'alani la ufiyannahu idan ko ne ne in tsare shi ni kuma zan tsare shi ما ترددت على شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن yace ban taɓa yin taraddudi abu ko in yi ko kada in yi ba akan wani abu da na tashi yi kamar yadda nake taraddudi wajen karɓar na mumini da mumini in na zo ɗaukar rai na san abin nan ba daɗi na san ran karɓar rai ba ƙaramin abu bane to mumini ko ai ba zai so haka nan ba ni ko ba zan so tsaka wa mumini rai ba sai in ji kamar in kyale shi sai dai Allah bai san da abu yakrahu al-mauta shi mumini yana kyaman mutuwa wa ana akrahu musa'atahu ni ko ba na san in tsaka masa rai ban san muna na masa to kun ga ai wannan abun babba ne kenan haka ne ko ya fito to kaji abu na farko yanzu kai kana jin akwai wani abu duk gaba ɗaya fa cikin abin da Allah ya ce ya ce babu wani abu da yake tare da jini shi kamar nan da zai sauran mu to wannan abu zai zama karami to ga matsala ta biyu huduru shaytan inda al-intida na ko zan ana akwai na harna ko gani qala shaykhul islam ko قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد ذكر الحديث ابن تيمية ياتي بأن يفت ولا الحديث ياتي فبين سبحانه أنه يتردد الله يبين شوى يكن يتردد تردد شيء أيكو كذلك لأن التردد تعارض إرادتين wato shi taraddudi shine karo da abu biyu kai nufin kaza kai nufin kaza wa huwa subhanahu yuhibbu ma yuhibbu abduhu Allah yana son abin da bawan ke so in dai ka zama bawan Allah sai sa wani lokaci malamin mutum ya maka wata magana sai kai shiru in kai ka auna ta sai kai ta jin abun nan ba na ga muku mun je wajen malami na muna magana nake ce mace Allah ya taimake mu Allah ya biya mana wurin nan ta ji ta ji ta ji da ake wasu bayan Allah ya ci gashi ya ce alhamdulillah ko ce na yi addu'a ya ce amma shi tun da yake dama bai taɓa shakkan cewa Allah zai biya mana bukatar nan ba kawai lokaci ne bai ba ya ce domin abin da ake kallo in kai yau almajiri kai haka da hannunka wurin Allah in bai baka ba to wurin wa za ka daga nan kun gane maganar nan sai kai almajiri ne kullum abin da kake kokari kai ta roƙa to yau ka je shi ne dama kai madogararka almajiri baka da wata madogara wurin wani wanda ba Allah Allah nan shi ka sani duk wani wanda ke kake ganin ba wannan ba in ba kai sa'a ba faɗa za ku yi in ka so shi ka liƙe mai ku faɗa ita to almajiri ya je wurin Allah ya miƙa hannu ai tabbas sai dai a ce lokaci bai ba tunda tabbas kai ka sani shi kuma wanda ka je wurin shin dama ya san baka da kowa sai shi kullun cewa kace la haula wala quwwata illa billah to wajen ma daga nan zaka je in ba mai baka ba saboda haka dama lokaci ne bai ba to kaga wannan yakini ne shi ba ƙari yakini ne na cewa mutum ya sallama ma Allah tabaraka wa ta'ala cikin al'amuransa to saboda haka shi ne nan ke cewa yana son wa yakrahu ma yakrahu Allah bai san abin da bawan su bai so in baka san abu kai shi ma Allah bai san in kana bawan in mutum ya kai wannan matsayi wa huwa yakrahu al-maut bai san mutuwa fa huwa yakrahu shi ma Allah bai so din ka mutu amma kuma haka ya kaddara ma kama qala wa ana akrahu musahatahu ni ina ba na san in muna nama mu'min inji Allah wa huwa subhanahu qad qada aydil maut aydi Allah ya riga ya hukunci da mutuwa fa huwa yuridu an yamut shi Allah yana son bawa ya mutu fa samma zalika taraddudan saboda ka sai shi masa taraddudan thumma bayyana annahu la budda min wuqu' zalika sannan sai bayyana amma ba mutuwa sai an yi saboda ka za a yi amma ba dan ana son sai an yi hakan nan na ba ta gani to wannan shi huduru shaytan inda fi sira yadda shaytan yake zuwa a lokacin da ya ga mutum zai mutu shaitan yakan tattaro duk ƙarfinsa ya dawo wurin mutum lokacin da ya ga alama mutum zai sulle masa ya mutu saboda haka zai sa ya fara shi kenan ya harisu shaitan alal hudur inda al-ihtiba shaitan yakan yi kwadayi ya zo wurin mutum lokacin da ya ga alama zai mutu saboda me liyuqtima lil mar'i bi sharri wal fusuq wal isyan Allah ka tsare saboda ya sa mutum ya karasa rayuwarsa cikin sharri da fasikanci da sabo shedan zai zo kama huwa sha'anuhu al-hirs 'ala al-hudur inda sa'ir al-a'mal kuma yanda haka halinsa yake yakan so jikin za a yi sauran ayyuka ma ya zo wurin saboda yaudari mutum shi ke zuga mutum ya aikata kaza to babban inda zai zo wurin lokacin mutuwa an jabirin radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أزامو حديث دقى جابر من ذا الله سلالا من تألا ثبت أغريك ياتي إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه شيطان يكر على الفتيانكم a dukkan wani al'amura na rayuwarsa duk wani abu da zai yi na harkokinsa sai shi kan ya zo wurin hatta ya hadura ko inda ta'amihi har shaitan yakan halarci mutum lokacin da yake cin abinci fa idza saqatat min ahadikum al-luqma da haka idan ɗayan ku yana cin abinci sai wata loma ta kucce ta fadi kasa falyumti ma kana biha min adad ya kakkada abin da loman nan ta tabo na wani kazanta ko na wani abu da ta dauko wani haki haki ya goge shi ya kakkade thumma liyakulha wala yad'aha lishaytan ya ci wannan loman kada ya bar mace dan ita ita ce karshen ta mai albarka sai dan ya zo wurin ya kafar da ita dan kafar ta albarka fa idan faraba idan mutum ya gama cin abinci falyalhab ay yau asabi'ahu ya tsotsa yatsunsa فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة domin mutum bai san wato a wani bangare ne albarka take ba abinci saboda haka ya kakkare kuma wannan ne munasabar da muka karanta kwanaki can a wancan littafin na ma'arafatu shaitan ma bani insan a annabi ya ce idan ɗayan ku ya ci wani abu na maimaiko maiko ko romo romo kada ya kuskura ya kwanta ya bacci ba ce sai ya wanke hannu domin shaitan mai yawan kwatkwaɗayi ne mai yawan laka ne ya ce idan ɗayan ku ya ci wani abu mai maiko sannan ya kwanta da daddare sai wani abu ya sa mai da safe kada ya zargi kowa sai kai domin shedan zai zo ya lafi hannun nan in ko ya lafi hannun nan to mutum zai zama wani abu a wannan munasabar ce nake gaya wannan muke gaya wa mata ranar nan dan su mun zo hadisin a cikin aqidatul mu'min nake ce musu idan kuka ga da daddare mai gida ya zo wani lokacin mutum zai koma gida ya kan dan sai wani abu ko je da shi yara ya aka ga sun fara bacci ta a basu a jali sai gobe da safe idan ko an ga za a basu to kowa ya tabbatar ya tashi a ɗauka a miƙa mai kowa in ya ci nashi sai a ce wai su je kicin su wanke hannu wani ya je ba zai wanke ba zai shiga kicin ɗin ne kawai haka kawai dawo ai abin yana nan to ni abin da na fahimta da shi sai a sa babba ɗauko robar wanke hannun da abin wanke hannun kawo shi nan sai a ɗauko shi gaba ɗaya a zo da shi gaban ku kowa ya sa hannun shi a ciki a ce wanke wanke wanke wanke ga dan kuma agogi to je kwanta cika ko mata kai ma wanke kai ma wanke kai ma wanke ni fa na san dabi'a yaro a yan wanda na sani waɗanda suka girma kuma sun san fiye da haka ba do yaro da wuya ya dai sai dai ai sa'a kaga in ka ce mai je sarki a bayi in je sai ya shiga bayin ba ga ruwa ya tsarin shi bai do abuka sanai da wuri ba in ba wani ke raka shi wani sai je bai da mace da nan duk suna yin haka wannan ruwan su ba su zuba kawai sai su matsala ce su ruwa su haka to dan an ce zai je bayi in mace ce a sa babbar saraka ta je bayi rakata ta je ta yi gaba ɗaya ta yi ruwa ki in ta iya in ba ta ba ta yi masa ma da kanta ta wuri ta amma ka ce zai yi ba zai yi ba ko alwala ce wani in ya je bayi zama shi ke to kawai yana iya zuzzuba ruwan ya ji ko wani wani da za amma bai alwala ba to gaji to gawa din kaji idan je wa gaji kade kage kullun ka san shi fari yanzu yana ta koma baki a ce in yaje bai biyo ruwan ne ita ko ma ya tace wai ayi da wakka sai ta zama ta je ta wakka da ya dai kifar da ruwan sai dawo shi ko kage shi ko ba ku kiri karatu yadda aka in yazo kusa da kai ta gum wanke baki da duk sab duk ba ka yi to mu kuma dai muka mun haka muke ya yi da ba ta bane saboda haka gaskiya magana mu dai mata mu suna da sakaki wajen irin waɗannan tarbiyyar da yaro ya tawo nuri da da zai iya kofi da kai kuma sun san tabi'a yaro ba dole yi ba zai shiga bayan nan brush sai ya zo kusa da kai kaji alamun bai wanke baki kuma yana da brush yana da abin wanke maimakon ta bi shi ta tsare shi ya yi a gabanta in ma ya kai da zai iya yin ta tsare shi yana yi tana ta ƙara da yi ba buro buro wace mu gani mu yi yara ta yi wa sai ta bashi burushin da ce wani wata sai zai diba da kai kayan shayi wani sai ta ce zai hada da kai in ya je ya rumbuta siga in ka zai shawo in ka kurfai wallahi zai shawo tana zamanta ya rumbuta madara ta mutum uku ya juye da shi kadai da fito ko ita ne tunda ba ita take sauwa ba ba ruwanta wannan sai dai ni dai ban sani ko ni kadai na gano yaro shi ina ya sani da sanin wani abu ina ya san wani abu in ya tashi da ɗabi'an nan kan shi kawai zai sani daga baya bai damu da wasu za su sha ba in ya je ya juye ta gaba ɗaya shi kadai sai ya tashi da ananiya selfish interest haka wata sai ta aka zama yadda aka zama ba an nuna masa wanda har abinci an nuna masa in zai ce ci gaban shi dan kada ya ci gaban wani ya tashi da mugunta to amma sai a ce zai zuwa da kai sai zai zuwa da kai sabon littafi sai da muka karanta ma matan nan littafi ina ga muku malam la fakra amma sai da muka karanta littafi malamin har yadda za a aje sabulu sai da ya koya ma mata yace bai kamata a rika barin yaro sai ya je ya dauki sabulu ya saka cikin abun wanka in ya hada shi da sosan nan in ya tafi lokaci kadan za ka ga sabulun ya kare da an tsora wa sabulun soso da ruwa in an jima in ka dawo za ka ga yayi wani damal damal damal damal duk in damal damal din nan da ka zuwa da ruwa sai tafi da sabulun shi kenan sabulun ya kare amma sai sai a rafa jiji da kansu ya ta bulbula shi sabulun da zai sati sai ya kare kwana biyu kuma ba sabulu in an jima ta ce ba suga in an jima ta ce ba madara duk ta bari yaran sun je sun dubal sun sun kwakwashe sun zuba wani ma in ya je ya tafiye ta hambuɗa yana sa a bakin shi ta iya zuba kofi malam bashir yana ganin shi kadai sai ta diba yana hambuda a baki ta diba yana hambuda ta diba yana hambuda sannan bayan ya gama zuwa na komi shi ne za a tanda shi a cikin kake har yanzu ka dade baka fito waje ba dino ya riga ya cika baki shi to shi da to ai dai shi ka da ya dauka dole ya hada ya hambuda ya dauka dole ya hambuda sannan ya fito ta ruwanta ran da kuma babu ran ne masifa kuma to yaran ga sunan kamar ran nan nan wata kuda cibiya nan wani ta ce ta yi wani abu abun nan sai da dame ka ta ce an zo za a hauke tana bayar sai ba wu sai su suka samu suka shiga ita wannan ta zo ga wurin ta za ta zauna amma ba inda ɗanta zai zauna sai ta ce to shi ta ci abun mana ta ce ya mama haba mama ya za ki yi irin wannan magana ni ba ba haushe ba ba ni ba ba haushe ba ni in haifi ɗa kuma ya sa shi abu abu ce Allah ke yi Allah ya bani ɗa ina ganin da rage kuma ya sa shi abu nan wani shi haba mama da zaki yi wannan magana ke ma kaman ba kaman ba mace ba ke fa mace ce ga uwa ta kuma kin girme ni amma ki ce baki san daraja ɗa ba in dauki ɗa na in sa abu ce haba mama da Allah ki daina wannan magana ni ba ba haushe ba ba ni ba ba haushe ba ne to ni ba zan yi haka ba ta rama to ba haka muke ba ranar da zani kano nan na jirgi ganin hausawa cikin mutu na gof mata ga su nan guda uku za da nufin guda kusa abud gaba ɗaya mata abud wata ma sai ta ce ai ta je wani wuri ma kuma ta bugo ta ce a gida na ce ya yi daidai ma ta ce ta je wani wuri a katsina ta ce wallahi ta je wani wuri a katsina ana shiga wata sai mutu ya fara shiga zalla ta shiga cikin gaba sai a fara shiga mutu ya ba sauki kuɗi dai ina iya ina da su ga dadi tace a kaduna ta gani nace dai ki eh to ai kine rayuwar gaskiya in ta zo ko daga ina ne ina ne haka yake kai ma ta sani ba kace tace a kaduna ta je kaduna ta ga wani wuri sai book din ya ci kasan na ake fara sa mutane a cikin wannan dabbanci wani dan uwa da ba shi labari sai ya ce ai shi ma ran nan yayi wannan magana abun ya damai zai je shika da dubo mara lafiya an shiga bot ba wani sai wata bata ta zo shi ya saba mu din mu dai muna shiga sai ce ko ta shiga bot mana ita ma ta shiga bot mana tunda wuri ne sai direban ya ce kai amma mallan ya zaka wannan magana ina ganin kaka ni in saba ta abut saboda in samu kudi insha Allah shi ya mace mai daraja ni ta zo ta abut sai shi ba ba haushi bane an ƙara dawowa mun hausa abu mu a tumu ne dai mun kan mun kai ko kace yace shi ba ba hausa bane da zai dauki mace ya sa abu in mota yace shi wallahi ba zai haka ba dan mun zai sa abu ko ita ce za ta shiga kibo zai dauke ta ba saboda ni ka jira wata motar ta samu ya inda motar ta samu zai bu dai wurin sa kaya ne ba wurin sa mata ba ko yaya a wurin su ku ta mu ko wurin mu manya ma za ka gani mutum da hankalinsa a bot ƙarya suke sun fi jin daɗi a yana sun fi jan sauƙi dai sauƙin kuɗi da za su biya kuɗi ne son banza ne kawo wannan ɗan bambancin su shi yana ne da kuma rashin mutuncin su da ba su da mutunci ba su san mutunci ba inda ake sa akuya da kaji a sa ta ko motar nan ba ƙarewa ce ba motar ta tafi ba wata dan ne za ka shiga mutu in tafiyar ta gagare ka baka da kuɗi ka fasa wala aka dake shiga gudu in wani abu ya faru kawai duk inda aka je aka fada wani rami ba ya tafi in kuma aka zo wata motar ta bugi gudun ai fa duk abin da za ka faɗi in dai abu ne an gama dama ba a yi shi don wurin sa mutum ba wurin sa kaya ne ko jikar ka sa abu wani lokaci in ka sauka sai ka yi budu budu budu budu
to hasbu to to fito to akwai dalili
akuya dai ita ce wurin mutu ta saniya ko ita ba an ce kada a cuce ta in an sa ta gudun a cika su a sa su wuce ka'ida ko kaji amma mutane wani ce da su shiga cikin mutu to su waɗannan ba su san haka ba to ba rashin sanin daraja ba ne an cire kunya da kuma haka ne muru'a ba mutum so har san ta sosai ina aka waye an waye siriya ba kunya ita ma mutum mutum aka ba ka ce yanzu kai ne ta ce ne har ma in an matsa mata ce wani gare ne je mage bai bai gani ba don me yasa an ware sau da wani an ware haka za ta ce mutane saboda ba mutunci da fa mace in ta je shiga mota ko in ta je wani wuri ba ta yi wata wahala ana ganin ta iso za a ce ko ma ta gaban za ki je ta za a yi ana nan za a zo a ce to bayan Allah in so ka tiya so ka ba wani wahala da take amma yanzu kuma da ta je ta za ta yi ko ticket to ta riga ta saba kullum gobe ya take da maza dan an da aka je kawai su je da shiga ta gobe ya take to su ma tun da sun san haka take yanzu ta ga cikin kale su kawai yanzu da maza da matan da ta yi rubu da su je ta yanko da kanta amma da tana zuwa shi wannan kwallon zai daga nesa zai tafi dan to a ba dan da ku ya dauko mata kayan ta in ko babu abun nan ya je in ko an rako ta dama ya ce mu je ya zo kai ma a yanzu kayan ma daga wurin kai ku tawo tawo ana zuwa ce ga wuri kan je ki zauna ko tafiya kai ka bar ta ba matsala wallahi ko ka tafi ka bar ta za su mutunta ta su mata abin ba sai ka jira kuma ka tsata ka ina ki to to to to kaji to kula da wannan to kaji to kuma har malaman ba kaji suna ta magana wani kan shi babban masifin a gaya ma mata in kun zo ga inda za ku tsaya amma ana fara da su tafi yanzu ko yanzu da aka yi wannan na corona na ban yadda za ka ga wani ya sa matan wani ba to matan shi ne duka ka sanin ga shi ga kai ka sa mace gaba tana tafiya a irin wannan wurin wanda yawancin su gobe wannan ne ko ce sa in dai za a sa mace gaba tana tafiya kana biye da ita sai ke dan ya nuna ma wannan kamar dai sai sai sai sai sai ko lawa na musu magana su ce a na musu magana su sun riga sun saba da gogoya da shi ko da aka tunani ne mummunan tunani Allah tsare mu mu ba shi haka ma ya kunu inda maji'il maut to Allah ya ba mu ta سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا ارحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين انزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واستر ذنوبنا وفجر قلوبنا نكتب معاشرنا وحبب اخلاقنا وقوي ايماننا وسدد عند السؤال جوابنا والى عمل اهل الجنه اهدنا وتوفنا وانت راض عنا واحشرنا في ذمة نبينا وذات لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين صل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العالمين